الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a ɗaya ko kuma talatin ga wannan wata na jumada al'akhira ko kuma mu ce ga wannan wata na rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafi namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan allah kiyaye sa shine Salihu ibn Fawzan al-Fawzan a yau za mu tashi wannan babin mai taken fi bayani hukumul halfi fi bayani hukumul halfi bi ghairi Allah والتوسل والاستغاثة بالمخلوق wannan fasali zai yi bayani game da abin da ya shaye hukuncin rantsuwa da wani Allah da kuma tawassuli da kuma alistighatha bil makhluq tawassuli da neman agaji wurin wanda yake halitta ne ba Allah ba kenan wannan fasalin zai rarrabe mana wannan matsalolin hukuncin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba sannan hukuncin yin tawassali da ɗaya daga cikin halittun Allah ko kuma neman agaji da ɗaya daga cikin halittun Allah. Sai malaci.
Bismillahir Rahmanir Rahim. قال المعلم رحمه الله باب في بيان حكم الحلف بغير الله والتوصل والاستغاثة بالمخلوق الحلف بغير الله هو اليمين وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه المخصوص على وجه الخصوص نعم والتعظيم حق لله تعالى فلا يجوز الحلف بغيره فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره والحلف بغير الله شرك لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر أو أشرك وهو شرك أصغر إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادة عبادته له فهذا شرك أكبر كما هو الحال اليوم عند عباد القبور فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفهم من, من الله وتعظيمه بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان قاص إلا إذا كان صادقا وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبا
قال المصنف حفظه الله ما لنكي تشوى الحلف بغير الله رنسوا دون الله الحلف هو اليمين abin da ake cewa alhalf ko alhalaf huwa yamin shine rantsuwa wa hiya tawkidu alhukm bi dhikri mu'azzamin ala wajhi alkhusus wanda kuma rantsuwa shine karfafa wani hukumci ko wani zance ko wani labari ta hanya ambata abin girmamawa bisa ga fuska keɓantatta wannan shi ne rantsuwa abokin zance kuna hira da shi kana ba shi labari sai kake so ka ƙarfafa mashi zancen ya samu nutsuwa da kai sai ka ce wallahi kaza ya faru billahi wane ya aikata kaza wa rabbil ka'aba wane ya yi kaza na rantse da alkur'ani kaza ya faru kaga duk wanda kake ba labari daga cikin mai shurarenka ka ba shi wani nau'i na nutsuwa domin ka yi rantsuwa da abin girmamawa a wurin shi wanda a tsammanin shi ba za ka yi rantsuwa da wannan ba akan ƙarya wata azimu haƙƙun lillahi ta'ala fala ya juzul half bighairi girmamawa haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki bai dace ba rantsuwa da wani Allah. Faƙad ajma al'ulama, ala annal yamina la takunu illa billah, malamai sun yi ijma'i gaba ɗaya, akan cewa lalle rantsuwa ba za ta kasance ba sai ga Allah, au bi asma'ihi wa sifatihi, ko kuma rantsuwa da sunayen Allah da kuma sufofin shi yanan kaga malamai gaba ɗaya sun ijma'i akan cewa abin da ke dacewa da rantsuwa shine ka rantse da Allah ko kuma ka rantse da sunayen Allah Allah na da sunaye da yawa wanda babu wanda ya san adadin su sai shi ko kuma ka rantse da wata sifa daga cikin sifofin Allah ina fata mun gane kenan ka ce wallahi na rantse da Allah kaga ya rantsuwa da sunan Allah na rantse da ar-rahman ko na rantse da al-quddus na rantse da ubangijin ka'aba na rantse da wanda yake da mulkin komai da komai a hannun shi ko na rantse da ubangijin da ya daidaita akan al'arshi daidaita da ta dace da zatin shi wannan duka rantsuwa ce wadda Allah kaɗai ake mai ita kuma wannan shine hanyoyin yin rantsuwa ko ka ce na rantse da alkur'ani mai girma wanda kaji alkur'ani mai girma magana Allah ce wanda kuma magana Allah sifa ce daga cikin sifofin shi ina fatan mun gane yawo wa ajma'u ala al-man'i min al-half bi ghayrihi malamai sun yi ijma'i akan hanin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba والحلف بغير الله شرك رنسوا دوان الله شركا لما روي أن لما روى ابن عباس لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك سود أبن دعك رويتو ابن عمر الله يرد سوء من زعل الله سيرا دعمت الله استبت أغريش يتشي duk wanda ya rantse da wani Allah to hakikan ya kafirta ko kuma ya yi shirka wa huwa shirkun asghar sai dai shirka ce karama ba babba ba da za ta iya fitar da ma'abucinta daga barin musulunci ina fatan kun gane ba shirka ba ce babba da za a ce wani yanzu kayi kafirci kayi ridda shirka ce karama bi ma'ana babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifi إلا إذا كان المحلوف إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر سيفا إذا يكسن شيء أبن أكرن سيد شيء abin girmamawa ne wurin wanda ya rantse da shi zuwa ga darajar zai bauta mishi to wannan shirka ce babba ina fata mun gane kenan sai inda ya kasance abin da ka rantse da shi ka ba shi girma da daraja irin ta Allah maɗaukakin sarki ta wannan lokacin ka aikata shirka ka yi babbar shirka kenan kama huwa alhalul yau inda ubadul qubur kama yadda halin yake a yau a wurin masu bautar kabirra masu bautar shehunne da waliyyi fa innahum yakhafuna man yu'azzimunahu min ashabil qubur saboda suna jin tsoron waɗanda suke girmamawa daga cikin ma'abutan kabarbara fa suna jin tsoron wa'anda suke girmamawa daga cikin ma'abutan kabirra sama da aksaru ko aksara min khawfihim min Allah wa ta'zimihi bihaythu idha tuliba min ahadihim an yahlifa bil wali alladhi yu'azzimuhu lam yahlif bihi illa idha kana sadiqan mala yace kamar yadda hali yake a yau wurin masu bautar waliyye da shehunai suna girmama su suna jin tsoron su sama da yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki sama da yadda suke girmama Allah ta yadda idan aka nemi ɗayan su ya rantse da waliyyi irin waliyin da yake da girma a wurinsa to ba zai yarda ya rantse da shi ba sai in ya san tabbata yana da gaskiya to kaga wannan shirka ne da kafirci akwai daga da dama daga cikin mutane zai iya rantsuwa da Allah kan ƙarya amma ba zai iya rantsuwa da shehi ba ya san ƙarya yake kaga wannan ya girmama shehi sama dawa Allah madaukakin sarki wa idza tuliba minhu an yahlifa billahi halafa bihi wa in kana kadhiba idan kuma aka nemi ya rantse da Allah akan wani hukunci ko wata mas'ala to zai rantse da Allah ko da ko ƙarya yake kaga ba zai rantse da waliyi ba san ya tabbatar da gaskiya yake amma zai iya rantsuwa da Allah kan ƙarya to wannan yanayin a wannan halin wannan mushriki ne shirka ce babba da za ta sa ya bar musulunci ina fata mun gane saboda ya aje waliyi ko shehi a matsayin Allah madaukakin sarki ko kuma fiye da haka kenan yana girmama waliyi yana jin tsoron waliyi sama da yadda yake jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sai malinci
فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله ويجب توقير اليمين من بالله فلا فلا يك فلا يكثر منها قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين وقال تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا إلا عند الحاجة وفي حالة الصدق والبر لأن, كث لأن, لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على استخفاف بالله وعدم التعظيم له وهذا ينافي كمال التوحيد وفي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وجاء فيه ورجل جعل الله بضاعته جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه فقد شدد الوعيد على كثرة الحلف مما يدل على تحريمه احتراما لاسم الله تعالى وتعظيما له سبحانه وكذلك يحرم الحلف بالله كاذبا وهي الغموس وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكاذب وهم يعلمون
فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله رنسوة girmamawa ne ga abin da aka rantse da shi to bai dace ba sai ga Allah madaukakin sarki wa yajibu tawqirul yamini billah ko wajibi ne a girmama rantsuwa ga Allah madaukakin sarki fala yukthiru minha kada a yawaita rantsuwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tuti kullu hallafin mahin kada ka bi dukkan mai yawan rantsuwa mahin walakantacce kaga wannan ladabi ne babba wanda ya kamata a ce musulmi sun ladabtu da shi shine ka daina yawan rantsuwa ko da da gaske kake saboda hakan zai taimaka maka wurin ganin girman Allah a cikin zuciyarka amma idan ya kasance kana yawan rantsuwa ko ka wallahi billahi na rantse da Allah na rantse da Qur'ani hakan zai sa ka kallala sha'anin wanda kake rantsuwa da shi amma ka bar kanka lokacin da ka ce wallahi za ka ji a zuciyarka kai da kanka cewa ka rantse da abin rantsuwa amma yawaita yin haka yana sa ba za ka sa kima wanda kake rantsuwa da shi shi yasa Allah ya foro ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ka bi duka mai yawan rantsuwa mahin walakantacce saboda mai yawan rantsuwa zai kasance na yin tani akan ƙarya to hakan zai sa ya zamanto mahin walakantacce wa qala ta'ala wahfazu aymanakum Allah madaukakin sarki yace ku kiyaye rantsa-rantsanku kada ku dinga yawan rantsuwa ai la tahlifu illa inda alhaja bimana kada ku dinga rantsuwa sai wurin bukata bukata ta sa ka rantse sai ka rantse wa fi halati sidqi wal bir a cikin halin gaskiya ko kuma aikin alkhairi lianna katharat alhalf aw alkadhib fiha yadullani ala ala istighfafin billahi wa adami at-ta'zim la wa hadha yunafi kamalu at-tauhid ko yunafi kamalu at-tauhid yawan rantsuwa ko kuma yawan ƙarya suna nune akan rashin girmama Allah raina Allah maɗaukakin sarki da kuma rashin girmama shi hakan kuma yana kore cikar tauhidin mutum ina fatan mun gane kama ba zai sa ka rabu da tauhidi ba amma zai rage maka yaunin sakelin tauhidinka kenan ka daina yawan rantsuwa ko da kana da gaskiya ku sai in bukata ko haja ta kama wa fil hadith ya zo a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatu la yukallimuhumullah manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala shi yace masu hali guda uku ko mutum uku Allah ba zai musu magana ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai tsananin gaske waja'a fihi sai yazo a cikin hadithin wa rajulun ja'ala Allah bida'ata la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yamini bayan ya ambato mutum guda biyu sai ka wanda mu muke bukata a cikin hadithin shine da mutumin da ya kasance ya mai da Allah abin sana'a shi ba ya siye sai da rantsuwa kuma ba zai sai da ba sai tare da rantsuwa da shi duk abin da zai siye sai ya rantsi da Allah kuma duk abin da zai sayar ma sai ya rantsi da Allah to wannan suna daga cikin mutanen da gobe Allah ba zai musu magana ba kuma ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi wa qad shuddida al-wa'id ala kathrati al-halfi mimma yadullu ala tahrimihi hakikan an tsananta narkon azaba akan yawan tarantsuwa yawaita rantsuwa wanda hakan yana nuni akan haramcin yawaita rantsuwa ihtiraman lismillahi ta'ala ba dan komai ba saboda girmama sunan Allah madaukakin sarki wa ta'ziman lahu da kuma girmama shi yawan rantsuwa ƴan uwa yana sa mutum ya daina ganin girman Allah a cikin zuciyar shi kuma yana sa sha'anin ubangiji ya yi karamci cikin zuciya shi yasa ba a san yawan rantsuwa ko da ku kana da gaskiya tunda Allah ya ce wa fazu aymanakum amma wallahi kaza wallahi kaza kaza da yin haka bai dace ba ina fatan mun gane yawa sai irin rantsuwa wadda ba a nufaci yin ta ba ta rage ta zama al'adar mutane ita ma ya kamata a rage ta irin wadda muka saba yau muna lahiya wallahi lahiya lau an tashi lahiya wallahi lahiya na ta me na rantsuwa eh lafiya lau ya biya ko amma yake ta zan al'ada yau da gobe har ma baka tunanin kayi ta saboda ta zan kamar gama take da gaisuwa gaba ɗaya ina fatan mun gane yawwa to an tsananta game da yawan rantsuwa an tsananta azaba game da yawan rantsuwa wanda kaga yana nuni akan cewa yawan rantsuwa haramun ne bai dace ba mala cewa kadhalika yuhramu alhalfu billahi kadhiban kuma haka nan ma an haramta rantsuwa da Allah akan ƙarya wa hiya alghamus ita ce ake ce mata alghamus rantsuwa ta alghamus an sa mata sunan ghamus saboda tana dirme ma'abucinta a cikin wutar jahannama ita ce yaminul ghamus mutum ya zo ya rantsuwa kan ƙarya wanda akwai da dama daga mutane yanzu abin ya zama al'adarsu kawai zai zo ya zamna cikin mutane ta sharara ƙarya kuma yana biyo ta da rantsuwa kawai ya ta ƙarya kuma duk ƙaryar da ya sai ya zo ya aza rantsuwa a kanta wallahi kaza ya faru ba a yi gaban shi ba bai gani ba kuma sai mun kiyaye yanzu wurin me ake ce mishi kiyaye halshen mu game da haka da kuma yi ma 'yan uwa nasiha masu yawaita yin hakan cikin mutane yawan rantsuwa bale ma akan karya وقد وصف الله المنافقين لأنهم يحلفون على الله على الكذب وهم يعلمون حقيقة الله سبحانه وتعالى يا صفن تمنافقين da cewa sukan yawaita rantsuwa ko ko suna yin rantsuwa akan ƙarya alhalin sun san ƙarya suke idan kaga duk mai rantsuwa bisa ga ƙarya ya san ƙarya yake yana da wani kaso na kamanceceniya da da munafikai saboda Allah ya sifanta su cewa suna yin rantsuwa akan ƙarya alhalin sun san ƙarya suke yana kaga wannan babin a takaice yana nuna mana hukumcin rantsuwa da wani Allah me hukumcin rantsuwa da wani Allah eh haramun ne kuma shirka ce karama sai fa wanda kake girmama wannan da kai rantsuwa da shi kana bauta mishi ko ko kana kana bashi matsayi da daraja irin ta Allah ko fiye da haka ta wannan lokacin ya zammi hmm shirka babba kafirci ina fatan mun gane to akwai rantsa-rantsan da muka saba da su yau da gobe yan uwa dubbu su halatta ba wanda ya kamata a ce bakunan mu sun kiyaye wannan rantsa-rantsan insha Allah za mu ji su mala ce fa nulakhisu min zalika aha
بالأمان بالأمانة أو الكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك شرك ثانيا تحريم الحلف بالله كاذبا متعمدا متعمدا وهي الغموس ثالثا تحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا إذا لم تدع إليه حاجة لأن هذا استخفاف بالله سبحانه رابعا جواز حلف بالله إذا كان صادقا وعند الحاجة
مالتي nulakhisu min zalika min iya takaita daga darasin da muka yi gaba daya na farko mu gano cewa tahrimul halfi bi ghairi Allah ta'ala kal halfi bil amanati aw al ka'aba aw bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa anna zalika shirk haramcin rantsuwa da wani Allah madaukakin sarki kamar rantsuwa da amana na rantsi da amana ko kuma na rantsi da ka'aba ko na rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk bai dace ba ko na rantse da nonon uwata wannan ya shahara cikin mutane ko na sha aradu ko ko kuma dan baki ana ci haka ko da kuma takwaran kwatsa na rantse da iccen kabari dukkan wanga rantsuwa ne da wani Allah wanda duk bu su dace ba ina fatan mun gane bai dace ba kai da ko guda daga cikin haramun ne kuma yin haka shirka ne sai dai shirka muka ce shirka karama sai fa in kana girmama wanda kake rantsuwa da shi sama da kake girma Allah ko kuma kana daidaita shi da ubangiji abu na biyu tahrimul half billahi kadhiban muta'ammidan wa hiya al-ghamus zamu gano cewa lalle haramun ne rantsuwa da Allah akan ƙarya da gangan kuma irin wannan rantsuwa ita ce ake cewa al-ghamus wadda ke dirmiyar da ma'abucanta cikin wutar jahannama abu na uku za mu gano cewa ta harimu kasaratul halfi billahi walau kana sadiqan haramcin yawaita rantsuwa da Allah ko da ku kana da gaskiya idza lam tad'u alhajati idza lam tad'u ilayhi alhaja lianna hadha istighfafun billahi ta'ala idan ba bukata ba ta sa zaka yi rantsuwa da Allah saboda yin hakan kai ta yawaita rantsuwa ba tare da bukata ba wannan raina Allah ne madaukakin sarki abu na hudu da zamu fahimta cikin wannan darasi jawazul halfi billahi idza kana sadiqan wa inda alhaja halaccin yin rantsuwa da Allah idan ya kasance wanda ya rantsuwa da gaske yake koko akan gaskiya ya rantsuwa koko wurin bukata wannan ya halatta kenan ina fatan mun gane an haramta rantsuwa da wani Allah ko ma wane ne daga cikin halittun Allah shirka ne sai da muka ce shirka karama sannan an haramta yin rantsuwa da Allah akan ƙarya da gangan sannan kuma an haramta yawan rantsuwa da Allah ko da ku kana da gaskiya so da haka zai sa ka raina Allah abu na ƙarshe ya halatta kai rantsuwa da Allah akan gaskiya ko kuma lokacin da bukata ta kama kana son ka tabbatar ma wanda kake ba labari ko kuma an tsare ka ana son a tabbatar da abin haka ne ko ba ci wallahi ba haka na ba ko ku wallahi haka nan ne ina fata mun gane daga nan wannan babi ya kare kenan zamu shiga babi na gaba ko fasali na gaba
ba التوصل بالمخلوق إلى الله تعالى التوصل وهو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه والوسيلة القربى قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي القربى إلى إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته والتوصل قسمان القسم الأول توصل مشروع وهو أنواع النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمر, كما أمر تعالى بذلك في قوله ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل كما قال تعالى عن أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج فتوصلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون
ما ليتي أبنقب التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى ينتوسلي da abin halitta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. attawassul abinda ake ce matawassuli bi ma'ana yanzu shine da Hausa kamun kafa kun san kamun kafa ko ka zo wurin wani dan ya isar da kai zuwa ga wani attawassul huwa alqurba ila shay huwa taqarrubu ila shay abinda ake ce matawassuli shine kusantuwa zuwa ga wani abu wattawassulu ilayhi walwasila alqurba kenan kusantuwa zuwa abu ko kuma saduwa da shi abinda ake ce mashi kuma alwasila shine kusanci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wabtaghu ilayhi alwasila ai ku nemi kusanci wurin Allah ku nemi ku zamanto kuna kusa da Allah ta hanyar yin mi aikata aika alkhairi da da nisanta aikan sharri malaci ayil qurba abinda ake ni da wasila ku nemi kusanci shine ku nemi kusanci wurin Allah madaukakin sarki bi ta'atihi wa ittiba'i mardatihi ta hanyar yi masa da'a da kuma neman yardarsa subhanahu wa ta'ala wannan shine tawassuli kenan malaci wa tawassulu qisman tawassuli ya kasu kashi biyu kamun kafa kenan القسم الأول توسل مشروع وهو أنواع kaso na farko shine tawassuli wanda ya halatta a shari'a a yi shi kuma nau'i kala-kala النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته النوع نفرقو daga cikin kashe-kashen tawassuli wanda ya halatta shine yin tawassuli da Allah madaukakin sarki ta hanyar sunayen shi da sifofin shi masu kamala kama amara Allah ta'ala bidhalika kama yadda Allah madaukakin sarki ya furu da yin haka kenan neman kusanci da saduwa da ubangiji ta hanyar sunayen shi da sufofin shi masu tsarki kama yadda Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha lalle Allah madaukakin sarki ya tabbata yana da sunaye mafi kyau to ku roƙe shi da wannan sunaye ku nemi kusancin shi ta hanyar roƙon shi da waɗannan sunayen nashi ina fata mun gani wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu ku bar waɗanda suke yin ilhadi cikin sunayen Allah madaukakin sarki da sannu za a yi musu sakayya game da abin da suka kasance suna aikatawa kenan kaga kaso na farko tawassuli da sunayen Allah kenan kaga Allah da sunaye da dama ar-rahman ko ar-rahim kenan ya rahman irhamni ko ya ghafur ighfirli ya tawwab tub alayya ko ya razzaq ko ya wannan ko urzuqni ka bani arziki mai albarka haka za ka yi amfani da wanga suna kuma idan za ka kiran suna ka kiri suna sai ka nemi abin da ya dace da wannan suna ya karim a krimini ya mai karamci ka karrama ni ko ya mai karfi ka karfafe ni ya masani ka sanar da ni ya alimu allimi nau'i na biyu daga cikin nau'ikan tawassuli wanda ya halatta at-tawassul ila Allah ta'ala bil imani wal a'mali salihah neman kusanci wurin Allah ta hanyar imani da kai da shi da kuma wasu ayyuka da ka aikata masu kyau allati qama biha al-mutawassil amma aikin da shi wanda zai tsanantuwa da su shi yayi kayan shi ina fata mun gane kai kai kayanka kuma sai ka nemi tsanantuwa da wannan aikin da kai don ka nemi kusanci wurin Allah. Ya Allah, don na fi daga da na yi, na yi ta ne don neman yarda ka Allah ka biya min bukata kasa. Ya Allah, karatun alkur'anin ga da na yi, na yi shi ne don neman kusanci wurinka, don neman yarda ka Allah biya min bukata kasa. Allah ka sani cikin zababbun bayu wurinka, Allah ka kiyaye ni ka kare. Kaga kaya tawassuli da aikin da kai ka tashi da shi. Ina fatan mun gane. kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace an ahlil imani game da ma'abuta imani Allah ke cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Allah ke ba mu labari yadda bayan shi suke cewa dangane da shi suka ce ya ubangijin innana sami'na munadiyan lalle mu mun ji mai kira yunadi lil iman yana kira game da ayi imani ko an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani to sakamakon ga imani da muka yi ya Allah faghfir lana dhunubana gafarta mana zunubanmu ko wa kaffir anna sayyi'atina kuma ka yafe mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar ka karbe mu cikin mutanen kware a wurinka kaga sun yi tawassuli da menene da imanin da suka yi wurin Allah ya Allah dan imanin da muka yi wurinka muka yarda da cewa kai kadai ne makadaici ba ka abokin tara ya Allah yi mana kasa gafarta mana zunuban mu biya mana bukatocin mu na alkhairi wannan biya halatta وكذلك في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة kamar yadda ya zo a cikin hadisin mutunan nan guda uku wanda wani dutse ya taushe su a cikin kogo manzo Allah sallallahu alaihi yana bada labarin wasu mutane guda uku wanda suna tafiya cikin daji sai suka shiga wani kogo sababin iska ko wani abin da ke kama da haka suna shiga cikin wani wannan kogon sai wani dutse ya gangaro ya taushe hudan wannan kogon kuma dutse mai girma wanda ba za su iya ije shi da hannunsu wannan dutsen da ya taushe su suka rasa yadda za su sai suka yi shawara tsakanin suka ce to kun san me zai fitar da mu kowa ya tuna wani aikin alkhairi da ya yi tsakanin shi da Allah ya gaya ma Allah ya fidda mu a gwalgwadon wannan aikin da muka a sanadiyar aikin su uku ne guda sai ya ce ya Allah ka san da cewa iyayena guda biyu sun tsuha sun yi rauni nukan tafi kiwo da safe in maraito kuma ina da 'ya'ya idan na maraito zan ɗebo musu madara ta cikin dabbobi sai in isko su suna barci ya ce ba zan tashe su ba don in hana musu jin daɗin barcinsu kuma ‘ya'yana suna kuka suna son madar nan ba zan ba su ba ina so sai na gabatar da iyayena a kan ɗiyana sai in bar su sai sun tashi da kansu sannan sai in ba su su sha sannan kuma in ba ɗiyana ya ce ya Allah in dai ka san ina yin haka ne dan kai dan neman yardarka Allah ka fitar da mu daga cikin wannan kangi da muke ciki sai dutse ya buɗe kaɗan suna ganin washe idan kaga tawassuli da mi da aikin da yake na kwarai shi ma gurin sai ce ya ubangiji akwai wata ‘yar uwata wadda na nemi in yi fasikanci da ita ta ƙiyarta ba hanyar da ban bi ba don in yi lalata da ita ba ta amince sai wata ran ta shiga cikin damuwa da halin kakanika yi ta zo tana neman wani abu wurina sai na ce ba zan baki ba sai kin biya mini bukata ta rasa yadda za ta yi ta ce to ta amince sai da ya kusance ta babu abin da ya saura sai shigar da gaban shi a cikin nata sai ta ce mishi ittaqilla ka ji tsoron Allah kar ka bude zuban yadda bata halatta a gare ka yace tana fadar haka sai na tashi ni kuma na fasa na ji tsoron Allah ya ce ya Allah in dai na yi haka ne saboda kai Allah ka yafe wai Allah ka fidda mu daga cikin ga kangi da muke ciki sai dutsen ya ƙara buɗewa ka ko shakka babu wanga namiji ne na gaske ba saboda babu wanda zai kai wannan gaba kuma ya fasa sai tsoron Allah ba kowa sai ka sai ita sai Allah yana ganin ku kuma bukatar da kake nema lokaci mai tsawo shi ce kake bukata ga lokacin biyan bukatar ya zo za ka biyan bukata kalma ɗai shi tsoron Allah sai sa ya fasa ka ku ai in ba tsoron Allah ba ba abin da zai sa ka yi haka yana faɗar haka shi ma sai Allah ya buɗe wani ɓangare na wannan dutsen kaga ya tawassuli da mi aikin alkhairi shine nisanta abin da Allah ya haramta maka na ukun shi kuma ce ya ubangiji kasancewa akwai su mutane da suka zo suka mani kwadago suka yi aiki sai na biya su gudan daga ciki sai ya fusata ya raina abin da na basa sai ya tafiye shi wannan haƙin yana wuri na sai na sai dabbobi da wannan haƙin nasa ina kiwata masa sai da suka zangarke guda wata ran shi ma bukata sai ta kama shi sai tuno da cewa akwai kuɗin shi da ya fushi ya bari sai kuma neman kuɗin shi ya zo wurin mai gida ciyaya kudin nan nawa ne na waiwayo sai ce to kaga wancan dabbobin duka naka ne sai ce karka mun izgili da Allah karka yawa sa dankali na ma sai ce wallahi naka ne gashi gashi abin da ya faru ya ku tattara wannan busashen duka ya kura ta ya ce ya Allah in dai nayi haka ne dan kai dan neman yarda ka Allah ka fitar da mu daga cikin wannan kange yana faɗa dutsen ya buɗe gaba ɗaya suka fita cikin shi kaga duka sun yi tawassuli da menene aiki na alkhairi wannan nau'i daga cikin anwa'ut tawassul ya halatta kai tawassuli da aiki daga cikin ayyukan da ake yi na alkhairi kana mai neman budi ko na agaji a wurin Allah madaukakin sarki shine nan malai ba mu labarin sa ta kace yace kamar wannan mutanen guda uku alladhina tabaqat alaihim as-sakhra wanda dutse ya taushe su ya taushe hudar dutsen da suka shiga fasaddat alaihim babal ghar wannan dutsen ya rike musu bakin kogo na wannan dutsen falam yastati'ul khuruj suka kasa fita fatawassalu ila Allah bi salihi a'malihim sai suka yi tawassuli kamun kafa zuwa ga Allah ta hanyar kyawawan ayyuka da suka aikata fa farraja Allahu anhum sai Allah ya yaye musu damuwarsu fa kharaju yamshun suka fita kowa ya tafiyarsa kaga wannan nau'i daga cikin anwa'ut tawassul ya halatta aishi an-naw'u thalith nau'i na uku at-tawassul ila Allah ta'ala bi tauhidi yin tawassuli zuwa ga Allah madaukakin sarki da kadaita shi kama tawassala Yunus alaihi salam kama yadda annabi Yunus yayi tawassuli da da sunan Allah madaukakin sarki yana mai cewa fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak da kifin ruwa ya haɗe shi ya kira al'ummar shi ya gargade su ya ja hankalinsu cewa su yi imani da Allah kar su kafirce mishi suka ƙi suka yi taurin kai ya tabbatar da azaba za ta sabka a gare su sai hijira ta yi shi ya shiga kuma ya shiga batu ana cikin tahiyan nan kaga Allah bai bashi izini hijira ba sai ya shiga batu ya tafi yana cikin halin tahiya sai batu ya tak a cikin ruwa saka ga cewa halaka za su sai aka ce to ayi qur'a wannan batan ya cika sai an rage mutum guda a samu lahiya da haka qur'a za ya koya ba da sunan shi duk wanda sunan shi ya fado ya hakura da mahalaka duka gumma shi ya mutu mu mutai ana yin qur'a sai sunan annabi Yunus ya fado shikenan aka dauke shi aka jefa shi cikin ruwa ana jefa shi cikin ruwa sai kihi ya haɗe shi da ya samu kanshi cikin damuwa da takura sai ce la ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سيغاشي أنا كيران أبنجيجي أتكين دفعي قادفن تيكو قوكمين أتكين تكين كي لا إله إلا أنت باب وان أبن بوتا بسا قتنشنتا سيكي سبحانك sarki ya tabbatar maka ka kubuta da dukkan tawaya da na ƙasa maɗaukakin sarki lalle ni kam na zalunci kaina yana yin haka Allah ya ce sai muka tsamar da shi daga cikin cikin kishi kaga kana iya tawassuli da mi da tauhidi cewa Allah shine maka ya Allah imani na da kai kai kadai ne abun bauta ba ka da abokin tarayya ba ka da naƙasu ya Allah kai cikakken sarki ne mai cikak kamala ya Allah ka tsiratar da ni daga cikin kangin da nake ciki kaga tawassuli ne da mi da tauhidi kadai ta Allah madaukakin sarki النوع الرابع كم النوع الرابع التوصل إلى الله التوصل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتخار إلى الله كما قال أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين النوع الخامس التوصل إلى الله بدعاء الصالحين بدعاء الصالحين الأحياء وكما كان الصحابة إذا, أجد إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا الله لهم ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله تعالى عنه فيدعوا لهم النوع السادس التوسل إلى الله باعتراف بالذنب بالاعتراف بالذنب قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي
mala ya ce abu na gaba nau'i na hudu daga cikin nau'ika na tawassuli wanda suka halatta a yi shi ne attawassulu ilallahi ta'ala nau'i na hudu ko attawassulu ilallahi ta'ala bi zahari da'afi wal hajati wal iftiqar ila Allah yin tawassuli da Allah maɗaukakin sarki ta hanyar bayyana kasawa da buƙatuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka nuna kasawarka ka nuna rauninka ka nuna buƙatuwarka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kama ƙala ayyub alaihi salam kama yadda annabi ayyub ya ce anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin ya ce ya Allah masani ya dur cuta ta mamaye ni ta shafi ni rashin lahiya ya kama ni wa anta arhamur rahimin kuma kai kai ne mafi jin kan masu jin kai yana gai wannan addu'a fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin nabi ayyub Allah ya mishi ibtila'i da wata sharraba kuma yin shekaru masu yawa cikinta rashin lafiya ya yi wasu wasu rauni a cikin jikin shi da ya daɗe iyalinsa da kowa har suka bar su shi kaɗai saura sai ya nuna kasa wushi ya nuna buƙatu wushi da raunin shurin Allah yana mai cewa an nima saniyar ya ubangiji cuta ta mamaye wa anta arhamur rahimin kuma kai kai ne mafi jin kan masu jin kai kaga ibada ce wadda cikin ta akwai roƙo amma bisa ga fuska mafi dacewa ya ubangiji ni dai cuta ta shafe ni kuma kai kai ne mafi jin kan masu jin kai kenan kai me ka shi kaina ya Allah yana gayin haka Allah ce sai maka karba addu'a shi maka yaye mishi abin da yake fama da shi na damuwa maka mayar masa da iyalinsa kaga tawassuli da Allah subhanahu wataala ta hanyar kaskancinka da bukatu ka zo gare shi da kuma rauninka Allah zai sa ya biya maka bukatarka idan ka nuna haka wurin Allah ya Allah na kasa bani iyawa sai kai Allah ka taimake ni Allah bani da karfi bani da dabara sai kai ya Allah taimakan nika tsamar da ni daga cikin halin da nake ciki wani kaga duka tawassuli ne da Allah ta hanyar nuna kasawarka da rauninka abu na biyar daga cikin tawassulin da ya halatta a yi التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو له النوع نبير شين ينتوسلي da addu'an nagartattun bayu wanda suke raye kamar yadda sahabbai idan suka samu kansu cikin fari da karamcin ruwan sama sai su nema ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya roƙan musu ubangiji dan a shayar da su ruwa lokacin ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka kasance suna zuwa wurin ammin manzon Allah shine Abbas radiyallahu anhu su je wurin su yi tawassuli da addu'a shi su ce roƙan mana ubangiji ya shayar da mu wannan ma ya halatta don ka ga mutumin kirki kana tsammanin mutumin alkhairi ne a zahirin abin da ya bayyana gare ka sai ka ce wa na yi mana adda roƙa mana Allah Allah ya yi mana kasa ina fatan mun gane kai ma kana yi kuma kyauta da zato da sa rai sai ka ce wa na roƙan mana Allah ka mana adda Allah ya yi mana ina fatan mun gane yau wannan ya halatta tana kaga sahabbai sukan zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka samu kansu cikin karamcin ruwan sama su ce annabi ka roƙa mana Allah ya shayar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba a cikin masallaci wani mutanen daji ya zo ya ce an halaka babu ruwan sama ƙasa ta bushe ko kamar yadda ya ce annabi ya roki ubangiji da aka fara kwararar ruwa sai da juma'a take yi ana ruwa sannan mutane ya ƙara dawo ya ce ya manzo Allah dabbobi sun halaka ruwa ya yawa sannan kuma manzo Allah ya roki Allah Allah ya tsida ina fata mun gane to kenan kaga idan ka samu mutum mai nagarta mutumin kyau kana mai kyau mai kyakkyawan dabi'a a zahiri sai ka je ka ce roka maka ubangiji babu laifi cikin haka ina fatan mun gane amma idan fa mutum ya mutu ba za ka je ba kai wurin shi irin abin da ake fama da shi yanzu yau wanda yan bid'a suka share da shi tawassuli da wanda bayana ai kaga da suka ce suna tawassuli da wani ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka rasa ruwan sama su ce ka roƙa mana Allah da ya rasu sai suka koma ruwa Abbas amman manzan Allah inda ya halatta ayi tawassuli da manzan Allah bayan mutuwar shi to manzan Allah da ran shi ko ya mutu ya linka Abbas kamar cikon ƙasa so dubu da ba za su jira Abbas sai su koma wurin manzan Allah su ce ka kamar adda shaidan amma da suka bar manzo Allah suka je wurin Abbas shi ke nuna idan mutum ya rasu ba za a yi tawassuli da shi bayan ya rasu ba sai a koma zuwa ga wanda ke rayu ina fata mun gane nau'i na shidda at-tawassul ila Allah bil i'tiraf bil dhanb yin tawassuli da Allah ta hanyar bayyana laifinka a wurin Allah lalle nayi laifi kame da Allah ya ce qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu ya ubangiji lalle na zalimci kaina don haka ka gafarta min kuma Allah sai ya gafarta mishi kenan idan ka yi itirafin laihin ka ka nuna kai ya ubangiji na yi kuskure na yi laifi ya Allah ka yahi min sai Allah ya fi maka ba zan kara ba ya ubangiji an kwana biyu sai ka fada ya Allah na tuba sai yahi maka Allah yana da rahama yana jin kan bayin shi ina fatan mun gane Allah yana jin kan bayin shi yana son bayin shi su koma gare shi suna masu tuba suna masu neman gafar zunubansu manzo Allah sallallahu alaihi ke bada labarin wani mutum ya fita cikin daji dauke da raƙumansa a kansa cinsa da shansa yake duka irin an gaji sai ya nemi ƙarƙashin wata bishiya ya kwanta ya huta ya ɗarme raƙuminsa yana tashi daga barci babu raƙumi babu alama inda raƙumi ya fi kuma gashi cikin sahara sai ya tabbata cewa yanzu sai mi kenan sai mutuwa ya nemi wuri ya kwanta ya sallama yana cikin wannan halin na damuwa da takura kawai sai ga raƙumin shi ko da ya falka sai ga raƙumin shi tsananan murna sai ce ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka tsananin murna da jin daɗi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya fi ku murna sama da bawan shi wannan da raƙumin sai bace idan kuka nemi tuba wurin shi zai yafi muku kaga kuskure manzo Allah yace akhfa'a min shiddatil farah yayi kuskure saboda mi tsananin murna amma duk da haka Allah ya ce yana ya fi wannan mutumin murna wurin karɓar tuban ɗayan ku idan ya nemi tuba a wurin Allah wani kenan kaga Allah subhanahu wataala idan kai yi tarafi ka nuna kai laifi ka tuba Allah za ya yafi maka subhanahu wataala akwai lokaci ko lokacin sallah ne lokacin kiran sallah ne ai kiran sallah kenan